بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wani mai tarin albarka na lahadi daren litinin wanda ya dace da sha sha bakwai sha bakwai da wata na sofar wata na biyu shekara 1445 wanda ya dace da uku da watan tara 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin mu na fikihu a wannan masallacin mai tarin albarka na annur da yake wannan unguwa ta muyar amare wannan gari na tawar jamhuriyar Nijar wanda muna nan bayani kan abin da ya shafi sallah a cikin wannan littafin a satin da gabata mun kun kwana a a cikin bayani na sunnoni abin da mustahabbai wanda yau za mu tashi darasi da sha bakwai kuma a jerin darussanmu na wannan littafi mun karanto abinda yake sun mustahabi ne a cikin sallah an so kai kullum abinda muke so mu fahimta shine mu iya bambanta tsakanin mustahabi da sunna da kuma farilla idan aka ce farilla abinda yake wajibi kanka sai kai abinda yake sunna abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar kuma ya rage yana yi sahayyin mutu yana yi in aka ce mustahabbi abinda aka so ka aikata in kayi ka kyauta zaka samu lada idan kun baka yi ba baka da laifi akai in fa ci karatu to sallah ma na da mustahabbai muna wajen bayani kan abuzancin malin da yake cewa wattawarruku fil julusaini ko wa bainas sajdataini wa huwa ayyufdi biwarkati biwarkihi al-aysar ila al-ardi wa yukhrij wa yukhrija رجليه جميعا من جانبه الأيمن وينصب قدمه اليمنى وباطن إبهام اليمنى إلى الأرض ويثني اليسرى ويضع كفيه على فاخذه daga cikin abin da yake mustahabbai a sallah shine zaman sallah wanda mafiya yawa wasu ba sai da ake zaman sallah ba mutum zai zo ya zauna saman digadigensa wanda mun yi magana muka ce kuskure ne a cikin sallah wani ma zai zo ka gansa dai kawai abin ba shawar kallo shi kuma in aka ce ibada za a yi fa abinda Allah zai baka lada to ya zan wajibi da tilas da dole kai yadda manzon Allah ya karantar wallahi duk kyawun aikin ka duk da kake karin ka kyautata sa in har baka yadda annabin Allah ya karantar ba to baka da lada a ciki mun fahimta kuma da ce wattawarruk abinda ake da attawarruk zaman sallah shine ayyufdi biwarkihi al-aysar ila al-arji mutun ya dora mazaunarsa ta hagu a ƙasa kada ya zauna a kafa kenan ko ya dora mazaunarsa ta hagu duwarsa ta hagu a ƙasa wa yukhrija rijlaihi jami'an min janibihi al-aysar gaba ɗaya kafafunsa sai su komo a bangaren yamma mutun ya zauna akan duyarsa ta hagu amma kafafunsa gaba daya kafar dama da ta hagu su komo a ina a hagu a su dawo a su dawo a dawa fon su dawo a dawa wayan su baqadahu al-yumna sai kuma ya kafa kafarsa ta dama sai ya kafa ta ya zamanto ya tayar da ita tsaye faruta sun kalli ƙasa wannan shi ne abin da ake yi da al-insaf wa batin ibihi al-yumna kuma cikin cikin yatsunsa na kafa babban yatsunsa shi ma ya kalli ya danna kasa wa yasnil yusra ita kuma ƙafar hagu sai ya shimfiɗa ta wa ya zo kaffaihi ala fakhidaihi ya dora hannayensa akan akan katattarin nan sa wannan abun zaman shi ake bukata kai a cikin sallah zaman farin zaka dora kafar ka ne ta dama ta dama ka zauna akan ta zama na biyu zaka zauna kafan duwawunka ne duka ta hagu ta ta hagu a kaiwa mutum ya zauna saman kuyas ta hagu sai ya tura kafarsa ya shimfida ta ta fito sai ya kafa kuma kafar dama wannan shine abin da ya kamata kowannen mu ya kiyaye malace wa tayammunu bis salamil mafrud li kulli musallin da kuma damantawa mutum ya ga ta at-tayammun shine mutum ya dan ya dan fuskantar da fuskarsa yayi nuni da kansa damantawa kenan ko shine at-tayammun ka damanta ma'ana ka dan nuni da da huskarka wajen sallama sallah ba a son ka sallama sallah haka assalamu alaikum ana son ka dan juya haka assalamu alaikum assalamu alaikum wannan abun shi ake cewa at-tayammul kun fahimta sallama sallah in ka zo zaka ce assalamu alaikum a sallah to sunna ce ka ta kai ka dan juya fuskarka kai haka assalamu alaikum mustahabi ne wanda kuma annabi yana yin wannan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma da ce wata yamunu bis salami da damuntawa wajen yin sallama al-mafrudi wanda take sallah ta farilla wanda take cikin sallah da kulli musallin da dukkan mai sallah kowa zai yi liman zai yi mamu za su yi mai sallah shi kare ma shi ma za ya za yi kayan sa to me ta yamu ma ce huwa an yushira bi ra'sihi qubalata wajhihi shine mutun wanda yake sallah ya dai nuni da hadda kansa ta gefen huskar sa wai ta ya munu biha qailan sai dan juya ta kadan ne haka assalamu alaikum assalamu alaikum ko kun fahimta mafhum ina fatar mun gane asa akwai wanda su kawai assalamu alaikum assalamu alaikum an kare a to abun da yake mustahabi kadan juyar da huskarka assalamu alaikum assalamu alaikum wannan liman zai yi mamu zai yi wanda yake sallah shi kare zai kusan idan ka ce liman zai mamu ba shi akwai abinda mamu ba zai ba cikin sallah wanda liman ne kawai ke rike masa kuma bai kuma akwai abinda wajibi ne kowa ya aikata Allah ya dacar da mu malace bi haisu tura safata waje ita da za a ga tsokar huskarsa kuma tunsa idan mutun ya juye kaga za a ga kuma tunsa ina juyo duk wanda yake yake gefe garan zai ga kuma tuna to wannan shi da ake da at-tayammum والنظر إلى موضع السجود في قيامه da kuma mustahabi na gaba shine ka dunga kallar inda kake dora goshinka ko kun baita idan mutun ya miƙe tsaye yana karatu yana karanta Fatiha da sura a tsaye to ina zai kalla zai dinga kallon rigan liman ce rigan rigan liman kaza da kaza akan ta ko kuma ya zai yi asa ko wanda shi ana sallah in kuna gaban sa to duk zai kilge ku haka ne akwai wanda kawai yana sallah duk zai kilge ku zai kilge ku akwai wanda kuma shi a'a kawai yana dubin kayar mutane ne wani tufafin sakala kaza ne sanya kun fahimta kowa da irin yadda ya yake kalla wani kuma yana kallon gidan masallaci ai gaskiya da ba farin fancir ba aka sa da ai da dan ruwan madara madara aka sa zai fi dan kyawu kun fahimta to ina ake kallo idan ana sallah ana kallon mawdi'i sujud inda kake dora gocinka a ƙasa nan zaka tsorawa idan kana kana kallo sai dai wanda yake sallah a harami idan Allah ya kaddara maka zuwa ɗakin Ka'aba so ake kalli ɗakin Ka'aban direct mun bayyana karatu wanda yake sallah a cikin haramul makki to shi zai kalli ɗakin Ka'aba ne fuskar shi ta kalli ɗakin Ka'aba amma wanda yake sallah a duk inda yake za ka kalli inda goshinka inda goshinka yake ne aka ki dora goshinka a ƙasa fafo Allah ya dacar da mu wa mubasharatil ardi da kuma taba ƙasa mubasharatil ardi taba ƙasa aw ma tumbit ma aw ma tumbituhu bil wajhi bil wajhihi wal kaffayn ko kuma da abunda shi ta kasar ta tsirar a da da tafin hannun mutum da kuma da kuma huskarsa idan ka zai sujuda son ake goshinka ya taba ƙasa sannan kuma tafin hannayenka sama ƙasa amma mu yanzu alhamdulillah Allah ya kawo da sauki ba cikin lokacin da masallaci yanzu nan daga kawai abin da za a ta gasa gasa shine kawai kowa ya zuba kilm cikin masallaci ne nan daga ba masallaci ne dai masha Allah Allah ta kawatawa abin da ya saura nan daga ba shine kawai kowa ya ya zuba kilm kuma in kai sallah a biya ka kawatawa dai an kawata masallacin ne Allah ya dacar da mu to idan kai zuwa sujuda ana son goshin ka ya tabo mubashir ya hadu da ƙasa ko baita haka tafin hannunka to irin masallaci wanda ba su da ƙasa fa idan cile su bar dole akan ka sai ka ka jibo ƙasa ka zuba bai zan wajibi ba sai ka zuba ƙasa ka ka abun nan wal mashwi ila salati bi waqarin wa sakina mustahabi na gaba tafiya sallah cikin natsuwa da kwanciyar hankali bi waqarin a cikin natsuwa mutum ya cikin cikin cikin abun nan ba tashin hankali shine waqar ana so in mutum zai tafi kaka tafi bijja bijja kamar mutum zai tafi mantaka a'a ka tafi a natse zaka je ina sallah haka ne zaka gana da wa da Allah to ashe akwai bukatar kai ka natsu musamman abin da ya kawo wasu daga cikin ‘yan uwa ba sa tafiya a natse shi ne wannan kayan sautin su taimaka kwari in alajin karatun liman daga waje ya ga alaman ya zo ayar ƙarshe za a yi rufi daga kowa yana gudu wai mutum yana gaggawan ya zo masallaci baya daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya karantar idan za ku zo sallah fa atuha bis sakinati wal waqari ku zo cikin natsuwa da kwanciyar hankali fama adraktum fasallu duk abinda ka riska na sallah kai sallace sa wama fatakum fa atimmu abinda ya kunji maka cika ba son kawai dan son ka samu raka'a ka rugo da gudu ba a gudu ana mustahabi ne duk wanda zai je masallaci ya cikin natsuwa da kwanciyar kwanciyar hankali wa atidalis sufufi da kuma daidaita sahu da kuma daidaita sahu wannan gabar na taba magana akai ko cewa wallahi alazim akwai bukatar a ta karantar da mutane muhimmancin daidaita sahu da kuma yadda ake daidaita sahu a musulunci dan har yanzu wasu basu iya ba muna ganin mutane da yawa masha Allah ana ta sallah Allah ya karba amma dai tsakani da Allah akwai kurakurai in nuridu illa al-islah mastata'na mu abinda muke da bukata shine gyara gurgurdan ikon a kawo canji cikin al'umma ko ba hantara bace da cewa wasu mutane ba su da'a la wallah addini da Allah ne kuma Allah ya aiko wanda zai karantar da addinin kuma wallahi alazim ba wani abu a duniya da al'umma take da bukata a kansa ba ce kafin annabin Allah ya bar duniya sai da karantar da al'umma sa haka ne to in dai ko haka ne ya zan wajibi da tilas dole duk abin da za mu yi mu yi ƙoƙari mu tsaya inda annabi ya karanta da mu ba har yanzu wasu masallacin ne ba su iya daidaita sahu ba ko kun fahimta kaga mutum ya zo kamar mutum ya tsaya kamar yana hira aure cikin sahu kaga wani ya zo ya be keke kamar Allah ya sauke to daidaita sahu na daga cikin abin da ke cikar cika sallah daidaita sahu yana cikin abin da ke cika sallah kuma na taɓa magana ce to shi sahu idan ina ake faro sa ana fara sahu ne a ka'ida ta tsakiyar liman sai ki da liman ake tsayawa in ka zo ba kowa a cikin sahu sahun farko ya cika zaka tsaya a ina zaka je ka tsaya a dama ko kuma tsakiya ko kuma yamma a hagu malu suka ce abin da yake daidai shine ka dawo kai seti da liman to duk wanda yazo kuma da wanda ya seti da liman shi kuma zai dora da shi ne a daman sai dawo daman sa sai an tafiya sai an ciko sai an cika dama haka ake sahu a musulunci yanzu idan ka zo nan to za ka tsaya daidai idan liman yake sai ka tsaya daidai sa idan ka tsaya daidai sa idan mutum yazo gunka yazo ya shigo shi kuma sai ya tsaya daman ka sai a tafiya dama sai an ciko dama sannan in aka zo kuma sai a dora a cika a cikin hagu haka manzon Allah ya karantar da sahabbai Allah ya ƙara mu san annabin Allah wasu suna yi su dawo yamma abin nan damar dama tsakiya ake fara yinsa tsakiya ake soma ake soma sahu Allah shi yake muna kuma shi sahun ba ba so ake ka ku zo ku jera ba a'a so ake diddigen ka da diddigen makocinka su haɗu ka fadar ka da ka fadar sa su haɗu shine ma'anar da sahu idan ka zo kuka tsaya a sallah diddigen ka bai haɗu da diddigen abokinka ba na masallaci makocinka kuma ka fadar ka ba ta da za sa mutum kuli da sahu ba ba ku sai ba ku sahu ba kun dai wani abu Allah ne shi ya yi muna amma dole sai ya zamanto duka setin kawarka su zamanto sun daidaita saboda za a kalli alkibla kowa ya fuskanta da kyau a hada kafafun da kyau wannan shi ake cewa daidaita sahu a musulunci amma yanzu ga iske wani masallaci a sa spot a sa a jalayi ga tire na an ce sau layi na gaba duk da haka da wallahi wani sai ya kwaba duk da haka nan wani saboda taurin kansa wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai bada sallah shi koya musu sahuye sai daga sunnat kowa ya iya wata ran ya zo za alhanta da kama za ta kabarta sallah sai ya ga wani ya turo kirjin shi ya tsaya amma ya turo kirjin shi haka sai manzo Allah sallallahu alaihi cewa ya wata ruwaya an ce ya ya buge ya buge sa yace la tasaffuna sufufakum aw la yakhlifanna Allah baina qulubikum ko baina wujuhikum ko ku dinga daidaita sonku yadda ya kamata ko kuma Allah ya juyar da wasu ko Allah ya juyar da zikatanku to ya kamata a dinga karantar da mutane da ake gyara ake gyara sahu kuma sahu daidaita sahu haƙi da na liman ladan kuskaudi ya ja sa ya ce jama'a daidaita sahu ba shi ake shi bane ba inda aka dora wa ladan cewa jama'a daidaita sahu ba aikin ka bane akar maka Allahu malal ladan aikin ka kawai kai kai iqama daidaita sahu a sanya daidaita sahu aiki na liman dan a masallacin annabi annabi ke cewa a daidaita ba wanda ke manzo Allah kaulin cewa a daidaita kuma la zawa yake shiga sahu layawa yake dudduba ya gani dudduba da kyawu ya gani sannan a tada sallah Allah ya samu wani lafiya zaka daidaita sahu mustahabi ne duk da wannan a wasu malamai ya kai matsayin sunna muakkada ya kai matsayin sunna muakkada in har annabi zai ba tare akan abu to kaga shi abun bai girma ne kwarai mala ce wa tarkul at-tasmiyata fil fariyati da kuma barin barin farilla eh barin basmala a cikin sallar farilla barin eh tasmiya cewa bismillah wannan malami malakiya su ba su yarda ba da ai basmala a cikin sallar farilla a wannan jiya jiya ne ko karatunmu na umdatul ahkam mun karanto mas'alar malamai a kai cewa shin ya halitta mutum in zai salla ya karanta basmala wanda muka ce fatawar Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullahi ta'ala da sauran malaman Hanafiya da Hanabila sun tafi akan cewa mutum zai basmala bal ma shi Al-Albani cewa ya dole sai ka har da isti'aza yace alal wujubi yace wajibi ne tilas kai in ka zo kai kabbara harrama kai du'aul istiftah addu'ar budin sallah har yanzu ko akwai wani basu ya zama ba har yanzu akwai wani bai san me ake karantawa idan aka kabbarta harama ba kakin a fara karatu ai ana addu'a ko ai sun mun karanto hadisi suka ce manzo Allah mun ji kana yi shiru me kake cewa yace ga abin da yake fada Allahu ba'id baini wa bain khataayaya كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد انت ما تصومك تكتي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك wannan addu'ar ita ake yi bayan an kabbarta harama ai kabar harama to sai albani nasiruddin albani sai ya ce sai kai isti'aza kace a'udhu billahi as-sami'i al-'alim min al-'ayn ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi kuka ce a'udhu billahi a'udhu billahi as-sami'i al-'alim min ash-shaytanir rajim wa a'udhu billahi min a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim sannan kace bismillahir rahmanir rahim sai ka karanta fatiha kaga akwai aiki ko akwai aiki amma dai malaman malikiya ba sa ganin wannan saboda hadisin Anas dan Malik mamanta ba hadisin ya Anas dan Malik ne eh, wanda jiya mun karanta hadisin aiki kuka ce yake cewa ni ban taba jin manzon Allah ya bude sallah da basmala ba yace nayi sallah tsak- bayan Abdullahi eh, Abu- Abubakar Siddiq Umar dan Khattab Usman suna bude sallah ne da karatun alhamdulillahi rabbil alamin sai dai abinda malamai suka ce mustahabbi ne an so kai ba dole bane in ka zo sallah kai isti'aza kai basmala an so kai kuma in ka dubi dacewar yin su ya fi rishin barin su saboda lokacin da ka shigo masallaci za ka yi sallah to fa shi zai shigo tare da kai shi zai shigo tare da kai idan kai kabbar harrama yana da hoda da kai to lokacin da kai du'aul istifta sai kai a'udhu billahi sami'il alim min al-la'in ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim to har abada kuma zai tsaya tare da kai ba kaga yin ta yafi mi yafi bare sai dai zaka yi ne a asirce ba a bayyana ba wallahu ta'ala a'lam wa ajal malace wa dhikru ba'da ba'da as-salami min as-salati da kuma sallamewa daga daga sallah idan mutun ya ai abu addu'a bayan an sallame sallah afwan da yin addu'a bayan an sallame sallah idan aka yi da sallah to addu'a ake yi kuma ita wannan addu'ar ba taruwa ba ake yi liman yana fada kuna cewa amin dan bai tabbata ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan cewa a taru ana yi manzo Allah a ce annabi sallallahu yana addu'a ana cewa amin bai zo ba a sunna ya annabin Allah yake yi shi ne annabin Allah yana sallame sallaci assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai annabin Allah ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sai manzo Allah sallan yayi tasbihi guda 33 yayi subhanallah subhanallah subhanallah 33 yayi walhamdulillah 33 yayi Allahu akbar 33 idan ya ida sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan a sallar magriba ce ko sallar isha ay subahin sai annabin Allah yana karawa da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir so goma bayan magriba so goma bayan sallar bayan sallar subahin sai annabin Allah ya karanta ayatul kursi الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سيكرنت سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقرأ سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يقرأ إخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس wannan da ikhlas da falaki da nas a magariba uku yake yi asubahin ma uku yake yi amma azhar la'asar da lisha duka daidai annabin Allah yake yi iya abinda manzon Allah yake karanta bayan sallar farilla kenan ko kun bayyana iya abinda manzon Allah yake karantawa wannan shine abinda aka aka samu suna karawa Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika dalili wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Mu'adh dan Jabal yace ya Mu'az wallahi inni la uhibbuka yace annabi ya ce masa mu'az wallahi ina son annabi fa ya rantse da Allah yace yana son mu'az la ilaha illallah sai ce to sai ke cewa kada ka kuskura ka bar wannan addu'ar bayan sallah kace Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika amma duk a cika ka da wata ka karanta kaza ka karanta daka oh wallahi bata ma da lokaci za a yi tun wuri gwara ka je ka je ka nemi abinda manzon Allah ya karanta ka bari ka je kaban Allah darance da wanda nimfashi da yake a hannunsa ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare sallah ya ji yace jama'a karanta falaki kawa uku da margaya da ila fi quraish Allah ya kawo budi alam ba inda manzon Allah ya wannan babu inda annabi yake ga iya abinda manzon Allah yake karanta ku karanta ku bata ma lokaci za a yi malam kawai karanta abinda annabi yayi kuma kana karewa kawai ka tashi ka tafi ka sai in zaka yi nafila ka zauna ka kai nafila cikin wanga azkar kin da na karanta akwai alwurdin da in kana yin shi duk bayan sallar farilla ko da abinda bai hana ma shiga aljanna abu guda ne a rayuwa shi baka mutu ba annabin Allah yake cewa duk wanda yake karanta ayatul kursi bayan sallar farilla duk sallar farilla ka karanta ayatul kursi lam yamna'uhu dukhulul jannati illa al-maut ba abinda zai hana mai shiga aljanna sai mutuwa in kaga baka shiga aljanna ba to kana da numfashi ne a duniya amma kana mutuwa to da ikon Allah zaka shiga aljanna to ga abinda annabi ya karantar da kai kuma har ake maka garantin in ka rayu ka mutu akai ka shiga aljanna akramaka Allah ina kai da wani waje zo maka da wani abu kuma da zai wani zai tsaro karatun sa na daban ya tsaro karatunsa yanzu kuma ya cika ka da da da bid'a dan bid'a ce saboda baya da fishi cikin addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya dakar da mu jama'a mun bai ci wannan to mustahabbi ne in kai sallah ka tsaya kai eh azkar shage cewa azkaru ba'da salati ibada salami min as-salah addu'ar da ake yi baya an kare an kare sallah kaga kuskure kai wasa da wayannan wayannan addu'o'in akwai alkharrai da albarka masu dimbin yawa a ciki malike cewa kalkir ai ka qira'ati ka qira'ati ayatul kursi kamar karatun ayatul kursi ni bayan falata ko wat tasbihi 33 da yin tasbihi kuma tasbihi fa ana yi da hannu ne ana yin tasbihi da da dami da hannu saboda haka annabiyan Allah yayi za ka yi tasbihi da haka subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah kaga idan ka ɗauka wannan yatsun naka sha biyar ne ɗa sha biyar ne yau uku so biyar ba nawa sha biyar kenan ko sai da ƙara uku su zama talatin da nawa talatin da uku wani zai ce malam ni ai manta ne ke sai dan ina dan mantawa amma in gaba shi kilban miliyan bai mancewa wallahi ma tasbihi da hannu zai mance haka annabi yayi kawai ka tsaya da annabi yayi shikenan kawai baka bukatar sai ka abun nan duk da wasu malamai sun ta maganganu a akan shi zai halitti zai yi kai da tarbi ko ba zai yi ba iya dai kawai annabin Allah ya ishe kamala annabin Allah ya ya wadatar maka wai ba ka ci kana son annabi ba ba mun ce muna son annabi ba inda har da gaske ne muna kaunar annabi to me yasa ba za mu yadda shi annabin yayi ba inda har ta gaske ne son annabi ne muke yi ko to me zai hana can abin da ba addini ba ba ibada ba wanda manzon Allah ya shar'anta maka wannan ba lai ka dauki abin ka ta kwance kinka amma a yanzu dai tunda annabi ya karantar da mu ga yadda za a yi to kawai ka yadda annabin Allah ya yi shikenan sai ka huta Allah ya datar da mu mala yace wa 30 kai subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 sai cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga in ga 33 33 so uku no kenan dari ba daya sai ka cike da wannan kalmar wannan jumlar la ilaha illallah kaga ka cike dari kenan ko masha Allah to iya abinda annabi ya karanta da mu bayan sallah kenan Allah ka ba mu ikon tsayawa akan sunnar annabin Allah Allah kakka jarrabe mu da kawo wasu ababe a cikin addini Allah ka raya mu akan sunnar manzo Allah ka kashe mu akai kuma ka tada mu karkashin tutar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mala yace faslun yanzu mun kare mustahabbai to za mu zo mu ga abinda aka kyamaci kai cikin sallah miye aka kyamata ba a so kai ruhi wanda an kyamace yin sa mala yace wa yukrahu du'a ba'da takbiratil ihrami an kyamaci mutun yayin addu'a addu'a bayan kabbara harama ka roki du'a mas'ala amma ai akwai wuridin da ake yi bayan kabbara harama shi kowa ya san shi ai mun karanta shi yanzu سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك kuma abin da ke bada mamaki ko yanzu malaman suke ta garda magardami ana ta surutu da dawowa akai akarantar da al'umma su iya wannan zura am amfana baka wani Allah aradar da kai wani yayi kaza da dawowa akai kowanne ya tabbatar dalibansa 100 bisa 100 kowa ya iya wannan da an ci gaba ai ka koya ka iya karta da matarka da ƴaƴanka a gida su ma su dinga tabbata da sunan manzon Allah amma sai a zo a tasuru cikin social media bangare faɗi kaza wannan yazo ya walwale kawai shikenan abin ya zama to huri ba bambanci da ɗan daba ko wani sunan malanta haka mu damu da karantar da mutane addini kaka damu da da haka da malaman baya sun damu da kawai komai sai an yi magana to ina tabbatar muku ba za su samu lokacin rubuta wannan littafin ba wallahi da duk abin da ake za a zo a tasurutu da surutu suka dai ba karantarwa ba to wallahi al'adin da ba a rubuta wa'annan littafan ba kuma kuma ya kamata mu dinga tunanin ga al'umma za ta zo nan gaba wani talibi muka yi musu ko kun fahimta yanzu jai masu zawwa al'umma mai zawwa nan gaba mu a matsayin mu na musulmi wani tanadi muka yi musu ai mu ai mu tanadi ko mu malaman mu na baya su yi mu tanadi an sa mu littafai an karantar da mu kuma an tabbatar ka iya to kai yanzu dalibanka wani tanadi kai musu nan gaba saboda al'umma sa gaba annabi sallallahu alaihi wasallam zaka zo goyen sa kawai a matsa ka zo ne dan gari kaza kawai nan take za a yi ma karatun je ka kula da al'ummarka karantar da su addini kawai ba abin da yake karantar da mutane addini musamman ma iya ibada da fa sallan nan fa har yanzu sai a hankali da wani dan uwa da muke tare da shi ke cewa malam ina jin nan da gaba wa'azin da ake yi ce sai an sake mai salo nace ya kamata a yi yace yana ga lokaci ya kusa zuwa nan da gaba sai dai a zo bakin gidan mutum a yi maka sallama sai ka fito a gaida a ce wane ka ji tsoron Allah ka ta istighfari saboda mutane ba sai ji tsoron Allah ya yi karanci wani fa daga shi wa'azin fa daga juma'a sai juma'a shi wa juma'ar ba kawai wani ma hudu bai saurare sai an kare hudu an tada sallah yake zuwa wani ma hudu ma bai san me ake cewa ba ba a fassara ba ita amma shi kawai gane yake wai duk abin da ake waya sani na addini ƙarya yake wallahi ƙarya yake da zaka zo shi ka tambaye shi ka tambaye shi fuqaha'ul madina fuqaha'ul madina malaman madina wanda an tabbatar fuqaha'u ne guda tare zara baka wallahi ba zai yi ba kai ba su ba ka tambaye shi mazhabikin nan arba'a guda hudu ya ga maka su bai san su ba kaga har yanzu akwai sauran jafircewa gare mu fa har wallahi alazim inda sallan ma an gagara tsayawa da muka taso kakanni da uwaye muka gana tai kuma malamai suka yi rubuce rubuce akai ba abinda akai rubutu kansa kamar sallah babu amma har yanzu ta kasa daidaituwa wani masallaci in gaje take ce kamar yake shi ka wallahi tun daga liman hammamu kamar take ce ka shika sunnar annabi ta yi nan abinda ake yayi nan ko duka jiran ake kwallon Allah ya ba da lada. Subhanallah. Kuma abinda zai baka mamaki cewa mutane har yanzu su gano waye Allah ba, yanzu manomi ya yarda idan aka yi ruwan sama ya je ya gina rame ya sanya tsabarsa wake ko gujiya ko kuma gero ko abin da zai sanya wa masara da dawa. Idan ta fito tawa ta zo ya je ya yami ya nome in ta ƙara fitowa ya je yami ya yi mai amma bai da lokacin zuwa makaranta duk yana da yawan amma bai da lokaci ya je ya zauna malam a nuna min ibadar nan wai da nake ina gyara a ciki wallahi za ka samu da cizo da shekara 60 har yanzu bai iya sallah ba wallahi lazim ana samu shekara 60 saboda Allah kai ka shekara 60 tsabar sakarci ka kuma ka koma Allah ba kai sallah ka ce Allah kai tsabar shekara 60 kasan duk wanda da Allah ya ba shekara 60 a duniya to Allah ya daga maka hawan zaki da ni yanzu bana tabbacin zan kare zai shekara 60 a duniya kuma yanzu shekara 60 ma in za ka yi wani na yanzu to kowa zai koma dan kwaya ka dubi duk masu shekara 60 60 za ka gansu duk ɗan kwaya ne ina ce ɗan kwaya ba sa yi sai da maganin asibiti ba ka bane da mutum ya kai shekara 60 yanzu fa to kusan yana da wuya ya zo na bai shan magani wawu sun kiya idanuna da matsala baya ta rike wace ce wace daga kullun cikin a gajiya bai daga ta shan kullun tana cikin shan magani kuma in ka zo shekara 60 kuke ba hisabin daga da kabbala har zuwa shekara 60 duk wuni duk awa duk minti sai Allah ta beka kansa Allah ya samu wani lafiya ka da mutane suke cika motoci ana tahiya kasuwin nan ƙauye kai ka rantse da Allah ka rantse da Allah wata in kaga wata wata mota ai mata lodi kaga mutum sama sai ka rantse da Allah ba mutum bane dabba ne ko aljani ne haka zai yawaye kasashen nan yana tahiya kasuwa kasuwa ya ga kewaye ya dawo bai da minti goma na zuwa makaranta kuma fa yana ibada jama'a ba yadda za a yi kai ibada ba kai ba yi karatu bai da kasan ba yadda za a yi ka samu ɗa ba kai aure ba ana samu ana samu a a ce baka kwatanci mace baka samu ɗa yana yiwa bai yiwa ko ba yadda za a yi addini shi ba a yi karatu ba in ko mutum yake yana son ya samu ɗa ya bai aure ko bai bai wasu mata canje ko te to tsakani da Allah yana wahala kansa sai a kai su likitan mahaukata Baka idan mutum ya ga zai addini ba tare da ya yi karatu ba, to ina rantse maka da Allah a biyu ƙunarsu bai da lahiya. Bai da lahiya. Ba yadda za a yi addini ba a yi karatu, ba shi, ba yadda za a yi a yi addini nan ba karatu, babu shi. Cikin komi na addini, kashi, addini fa kashi tamanin da goma gaba ɗaya karatu ne, kashi tamanin da goma gaba ɗaya karatu ne. Allah ya datar da mu. Tuma ne ce, daga cikin abin da aka karhanta shine yin addu'a bayan kabbara harrama wa fi ruku'i cikin ruku'i ma ba addu'a sai dai ayi tasbihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa subbuhul quddus rabbul malaikati war ruh kai ko so uku ko so biyar ko so bakwai wa fi tashahhudil awwal haka ma ba a addu'a a cikin addu'a a cikin attahiyya ta farko Allah ka bani jamila Allah cikin warku ba a yi sai da ta ƙarshe can ana addu'a amma tsakiya kawai tahiya ake a tashi a wuce kaga nan malaman malikiya suna da wani abu guda su galiban fi'lu ahlul madina in aka ce maliku ya ce to su an kare kawai malati wat ta'awudhu wal basmalatu fil farida ko bai kamata ba kai ta'awuzi kai isti'aza ka ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim ko min hamzihi take da basmala a cikin sallar farilla sai ina suka ce sai ana fila in ma za a yi sai ana fila amma wannan maganar dai kam mu dai a gunmu musamman malaman hadisi sun tafi akan cewa cikin abin da wake mustahabbai ba laihi mutun ya isti'aza yayi basmala kuma mun gamsu da wannan haka malam mun ji karatun da kai Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya gafarta mana baki daya wasujudu haka ba a yin wasujudu kuma sujuda wasujuda ala albisat wal mindil da kuma yin sujuda akan albisat akan mutun ya dora wani moket to kaga to ba irin wannan ba kiri jama'a eh ana ne kamar ta dora wani abu a gabanka saboda kada goshin ka ya doko kasa ko kun bayyana mutum ya ɗora wani abu a gabansa saboda kada goshinsa ya ya ɗauko ƙasa kuskure ne ɓalace maka ruhi ne wannan walmin dil kuma shirfi da wani mushuwar saboda kai tsawar dai wanka su kasa akwai irwa inda mutane akwai wanda ya yarda ya yi ratakin sahu ya yi ratakin sallah saboda babu babu shahida ga huri ba amma ba zai iya duk wani kawai Raymond da yana ɗanyo ya guga ya yi yar guga ta yi Allah wadaran naka ya lalace sada Allah gira za a doka a ce waɗannan kayan a saka cikin likawani a kai kamar kabari a jike mai namiye ƙarshen kawai cikin kabari za a tattara ka a ajike wa'annan kayan ba su zannawa sai dai a raba mana wallahi kawai dai a adiba ya Allah a raba musu an kare shi kenan kana mutuwa zubabin su ta zama naka kawai zai adi wani kawai lokacin da kai ka ta yi kana can kana shan tambaya shi kuma wannan na ta more kayanka kawai eh wani kayan wato la wani ma da su zai ta ya zawarci sai Allah ya ga mutu ko ka bashi samu ta ya gana da zawari Allah ya samu wani lafiya wa nahwihi da makamantan wannan wa ala tarfil kummi da kuma sama hannun riga mutun ya sa hannun riga shimfida kusan su can musamman malamai irin na malikiya kamar suna suna suna sanya manyan riguna shi sai ka dibi ku dibi kallon ɗan Sudan kun ga jallabiya ta ɗan Sudan ta da banci da ta kowa ko ta ganta da ƙayatan hannu eh ƙayatan hannu gare ta kuma su za su suna rawani haka ne to wannan rigar kaga in ka shifida zaka iya tare zaka iya zaka iya shifida ta shi ma ce bai kamata kai sujuda akan tarfil kum mutun ya sujuda akan hannun rigarsa walilfitatu lighair walilfitatu lighair daruratin ko mutun ya juya cikin sallah ya dan wega ba wata ba tare da larura ba wannan ba laihi misali irin kamar masallacin da saman hanya wani ya dan biyo Allah ya sa ka sa akwai mutanen da kamar bai cika san koramniya ba da ƙara kuma ne akwai wanda zuciyar shi ta da rauni in ya ji kawai wani ko kawai ko ko bito ja aka danne shi da bai hoto da mito jaye abu da haka yayi ba sai su ta buga ka wai sai ya juya sai irin wannan kaga larura ce ta kama ko kuma aka yi accident haka aka buga wani zai zabura aga ne to irin wannan juyin da kai ba ta wannan larura ce ko kai baka ma san ko ka ba ai conscient ne kai Allah shi'uri ne to baka da laifi amma kawai haka da dai mutai ta kalle kalle ka sa akwai wanda duk wanda ya shigo sai ya kalle shi akwai wanda fa in ka shigo masallaci sai ya kalle ka Na'am? Eh. Eh. Ana yi wannan tambaya taka. Yana aiki mai hayya gano a homa shi shi ne abin tambaya. Eh? a irin wannan in ta kama irin wannan malam sallar sallar ake yi saboda kare mutunci Allah ya datar da mu Allah ya akwai wanda akwai wannan ne wanda aka bani labari fa shi shi irin da azumi haka ba sai kuna ku labari ba kamar cikin haraba masallaci ake sallah kuma shago sai la gaba masallaci kamar daga nan zuwa tsallake titin haka to in suka ran aje kayan su na gudu baki aka je sallar isha'i to akwai wani cikin abokanan su da yake dan bewa sai ya dan jayo dan daidaita kai ne sai shi gaba kagin sai yato da masallaci ya tashi da kofi to ashe shi daga ta shi galo shi ana sallah shi galo shi da an zo ana fara sai ce kai wani ne hoka ai wani ne wallahi yace na ga shi da riga ta kaza daga wannan musiba ce Allah ya sauwaƙe to ba son waigawa wa tashbiqul asabi wa farqatuma da kuma hada yan yatsa mutum ya hada yan yatsun saka kana sallah kaga mutum wani kaga mutum wani ya natsa ya hada yan yatsun saka ko kuma farqatuma yana jin sai na dan kwas makaruhi ne kuma da kusa akwai da irin wayannan mutane fa to ba a yi makaruhi ne wala absu bi bi khatimihi da kuma wasa da da zobe wani ana sallah kawai ana karare ga shirye mu zobe haka suna sa shi na hiddu suna ta wasa wani ma kallon shi zai tai haka ne ko to ba a yi wa bi lihiyatihi ko kuma wasa da gemanya wani ma ana sa ga shi suna jan gemin shi wa kan gwada ba shi shi Allah ba shi yake ba nabi yana jan da jan gemin kana cikin sallah ko agogo wani ma shi na sallah shi na kallon suna kallon hada kallon lokaci hada kallon lokaci Allah ya samu wani la duk wannan makaruhi ne bai taba sallar ka sai dai yana in yayi yawa ana rage maka ladar sallah ma bai sa sallah ta lalace kai tsaye mun bayyana wa taghmidu basri da kuma rage ganin sa mutu ya rike dano musamman ma irin aran mummi masu ba da sallah kan mutum yana ba sallah kawai yana tilawa kawai sai ka gashi na ta haka tare da idanu makaruhi ne wa raf'uhu ila as-sama'i wani ma kawai sama yake kallo ba kaga ga bentin nan wai ruwa yake ko eh ana sallah yana kallon benti duk ba a yi mun fahimta wa dammul qadimaini da kuma game kafahu a hade kafahu haka mutun ya game kafahunsa haka kun haka ba a yi mala ce wa wudu al-yadaini ala al-hadirati da kuma dora hannu saman mara sai dora su hannu saman mara ba a yi saman kirji ake dorawa ba a dora saman tibbi kuma ko fahimta jayyid wa tahrisun nafsi bi umuri dunya da kuma eh samu zuciya tunanin duniya kana ta tunanin kaza da kaza da kaza da kaza yanzu shagon nan hoyin ka so masa kaya ka san ka so kaya kaza in ka samu jika kaza ka so kaza ho zai ƙara hitowa da kyawu mashin kina na kaya kuma za ta kake shi garaji duk cikin sallah ana ta ana hira garaji dan mai sallah da garaji ya kamata gaskiya in je wajen tayar ga in ya dinki bari in duk cikin sallah to makaruhi ne ba a tunani da duniya rabuwa ake da ita na sha faɗa muku wallahi akwai wanda in yana son ya gano wa yake biya bashi sai ya ta kafarta sallah wallahi da azim ai cikin magabata akwai wani da yazo ya ya busu ya turbuda kudi haka bai sai inda ya aje su ba malam yayi ne ma yayi ne ma yayi ne ma ya rasa ya duba ya din da ke tsamani bai samu ba sai yazo wajen malamin wannan lokacin sai yake tambaya sa akar maka Allah ga abin da ya faru da ni kudi na aje kuma na rasa inda na aje su shirin ya mantar da ni sai ta mantuwa daga waye daga shedanci ya ce aka ramaka Allahu ko akwai wurin da za a yi min Allah ya sa wai laya wani da tana shi cikin satin da gabata wani ya turo min mesaji yariya yake so ya aura tana son sa zawara ce kafin ta yi aure babanta ya hana ya hana sa yariyar sai kuma suka rabu da mijin da ta ta aura yanzu kuma ya dawo uban ya uban ya hana azan ya baro wani bukar ya ne malam dan Allah dan girman Allah a ran sa da addu'a kan wani kan uban da turki ya ce malam yace malam a sa ni addu'a ya za a yi in samu kudin sai malam ce to abin da za a yi shine ka je ka yi arwalla kai nafila raka'a 12 raka'a bibbi kana sallamewa amma da sharadi kada ka kuskura kai tunanin duniya ko kada kada ka kuskura ka ka wani abu ka sa wani abu na duniya a ranka kawai ka mai da hankalinka da da abin da kake yi na ibada nan take wa malam ya mai da hankali yace yana tai yazo raka a farin da kin aka ida aka ida raka a farin in tunani ya zo sai shi ture wannan ya zo sai shi ture haka dai yana tsaye concentrate da kyar ya ida ta aka zo raka'a ta biyu cikin raka'a ta biyu sai shi ta bai ai ga inda ka aje kudin ka da malamin da ne gaggawa ya ya sallabe ya je dogo su baya son ya samu wannan alkhairin ne to ba a son ka dinga tunanin duniya wa hamlu shay'in bil kummi aw al fammi ko mutun ya dauki wani abu ta hannun rigarsa ko kuma ta baki mutun ya dauko wani abu ta baki sai dai anan zan ce idan kana a sallah kana sallah cikin masallaci waye ka bata silansi sai aka kira ka tana kuka kai kuma kana tsaye liman na karatu ya halitta ka duka ka dogo ka kashe ta ya halitta ko bada liman yana tsaye ana karatu kowa na tsaye sai aka kira ka sallaka tana kasa tana gabanka tana kuka tana takwar zaka sai ka dogo ta ka kashe ko tana cikin aljihunka zaka iya sa hannu ka kashe ba laifi to da mala ce makaruhi ne musu ya dauko wani abu ta hannun rigarsa ko ta bakinsa was-salatu bi tariqi man yamurru bayna yadayhi da kuma sallah saman hayya da ake biyawa hanyar da mutane suke shudewa to mu yanzu Allah dai shi sauke Allah ya shirye mu kuma Allah ka yahe muna Allah ka yahe muna balabai yanzu zaka iske masallaci bakin kasuwa sun yi a kilga wanda sun jera kaga ta biyo ko riga ba ta da kasa akwai yan iskan matan nan fitsararru la'anannu suke shiga kasuwa haka wallahi lazim ku tambaye yan kasuwa su dinga ba kula ai duk wata iskan tira cikin kasuwa kai in kana shiga kasuwa kai iska wai ka tsammani wai kai na wai kasar arna ce ko kasar musulmi ce wallahi lazim kaga mace ta zo kasuwa babu riga gaba da wata da riga watan fada rigar mama za ta zo da ita kuma irin wannan halin da ake ciki zaka zo ka ga saboda mina yake a shirya tabarmi cikin kasuwa mata na biya wata ga tanan jibgega ne masha Allah ta wuce wani wanda daga nan an bar daga nan ya rubuta sallafa an kare kawai shi ya fi sallata Allah ya sauke da kuskure ne yin sallah saman hanya wa qatlul burghuthi da kuma kashe gara a kaska pardon kaska makaruhi ne kana sallah ga kaga kaska ga maka kashi wal qumma wal qamlati fil masjid ko kuma qiya awai sai in ka kare mana Allah ya dace da mu kuma ne ya kamata mu kwana ko abinda mun ka fada ya zaman to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah ka ba mu ikon daidaituwa akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna ƙara addu'a wannan kasar tamu a bani biro wannan kasar tamu Allah subhanahu wataala ka ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya duk abin da zai zama to sharri ne da al'ummar mu Allah ka tsare mu da shi yalla duk abin da yake alkhairi ne gare mu Allah ka sada mu da shi Allah ka sa mu wanye lafiya duniya da alkiyama magabatan mu Allah ka gafarta musu ka gafarta mana baki daya Allah subhanahu wataala ka sa mu wanye lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته